الجزء الثالث الدرس الأول درس نفركو الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأن ذاك تما الخلفاء الراشدون سنة هم سنة أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي بن أبي طالب waɗanga mutanen guda fudu suna ake ce ma al-khulafa'ul arba'a ko kuma ake musu al-khulafa'ur rashidun wa summu bil khulafa'ir rashidin an suna musu al-khulafa'ir rashidin li'annahum saboda su khalafun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sun khalifanci annabi ne fil hidayati a wurin shirya wal irsadi da kuma wurin shugabanci وتنفيذ أحكام الشريعة da kuma zartar da hukumce-hukumcen shari'a shi yasa ake ce musu alkhulafa kenan khalifofi ne na musulunci tunda sun yi aiki kenan suna khalifanta annabi ne wurin tsare addini da kuma shugabantar al'umma akan abin da akan tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam wa balagat muddatu khilafatihim tsawon mulkin su ko a tsawon khalifancin su ya kai talatin aman shekara talatin a cikin wannan shekaru talatin ɗin da suka yi suna wannan shugabancin iftatahu khilala hashama a lokacin a cikin wannan tsawon mulkin na shekara talatin ɗin sun buɗe ƙasar sham yankin sham wal iraq da kuma yankin iraqi wa filistin da filistin wa misra da misra wa sudan da sudan wa ifriqiya da kuma ifriqiya ifriqiya afirka wa ashar quwwatihim mafi shahara kumandodinsu Khalidu bin walid Khalidu bin walid wa Abu Ubaidata da kuma Abu Ubaida shine Amiru bin Jarrah wa Amr bin al-As da Amr bin al-As wal Muthanna bin Haritha da Muthanna al-Muthanna bin Haritha wa Sa'ad bin Abi Waqas da kuma Sa'ad bin Abi Waqas wa'anga sune komandodi na waɗannan halifofin a guda fudu wanda idan an tashi yaƙi su ne ake turawa su suke rundunar ta yaƙi su da ita a darasu sani darasi na biyu khilafatu abubakar ne siddiq radiyallahu anhu khalifancin abubakar nasabuhu nasabashi huwa abdullahi bin abi quhafa shine abdullahi bin abi quhafa abubakar alkuniya ce amma sunan shi ne abdullahi bin abi kuhafa ana mishi laƙabi da as-siddiq abdullahi bin abi kuhafa bin amir ɗan amir ya jitami umar annabi sallallahu alaihi wasallam suna haɗuwa da annabi fi jaddihi sadis a cikin kakan shi na shidda wa huwa murra shine murra wulida ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam a haife shi bayan aifuwa annabi bisanatani wa ashhuri da shekara biyu da wasu 'yan watanni wa mutaza radiyallahu anhu ya bambanta shi radiyallahu anhu a abubakar kenan bisuhulatihi da saukin shi cikin mu'amala ya shahara da saukin shi a cikin mu'amala wa husni mu'asharatihi da kyakkyawan zaman shi da mutane wa lutufi majalisatihi da kuma tattausan hali a wurin zama da mutane walini janibihi da kuma taushin bangaren shi mutum ne mai saukin hali ba shi da tsanani washtaghala tijara ya yi aiki na kasuwanci fa kasaba thiqata qaumihi sai ya samu yarda ta mutanen shi bi amanatihi da amanar shi wa adha hayyaz waye gari ya zamanto za malin kasirin mutum ne ma'abatun dukiya mai yawa tun kayan musulunci wa kana kuma ya kasance muhabbaban ila ƙureshin mutum ne wanda ya samu ƙauna a wurin ƙureshawa ƙureshawa suna son shi yuwasi ajizahum yana tausaya ma kasashen su zai iya kuma tallafa mishi yuwasi ajizahum yana jajanta ma magajiyyen su ya kuma tausaya mishi ya kuma agaza mishi wa yuksibu faqirahum yana kuma ba ko a yana kuma wa yuksibu faqirahum yana kuma tallafa ma mabukacinsu ya ba su abin da ke nema درسي نأكو الدرس الثالث سيرة أبي بكر بعد الإسلام yanzu sira shine za a yi bayan musulunci tun kafin musulunci dama mutumin kirki ne yanzu kuma a musulunci kana abubakarin radiyallahu anhu abubakar ya kasance musahiban da rasulullah aboki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam qabalin nubuwati tun kafin annabta kuma wannan abokantaka alkur'ani ma ya nasanta ta idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana a cikin aya kenan ولما بعث صلى الله عليه وسلم أيين دا أكتورو النبي صلى الله عليه وسلم أما سيئ منزو فأسلم على يده خلق كثيرا كثيرا حالتو ديوا سن مسلمة أهنم شي أبو بكر متى أن داما سن مسلمة شي ما تحيي شي daga cikin wanda suka musulunta ta hayya abubakar minhum uthman bin affan daga cikin sa akwai uthman bin affan wa zubair bin al-awwam da kuma zubair bin al-awwam وطلحة بن عبد الله لطلحة بن عبد الله وكان كما يكسنت يشتري العبيد المؤمنين ينا سينبايو مؤمني ويعتقهم يكما إن تدسوا ابتغاء وجه الله تعالى جنما ما يرضى الله مدوكك ولما حاجر الرسول أي عند أنبي حجرة رافقه يا ركيش يا تفيا تعرفشي ودخل معه الغارة ya shiga kogo tare da shi kogon saur wannan wasara ya zamanto yudafi'u anhu yana ba annabi kariya fil madina a can garin madina wa yashabuhu fi ghazawatihi yana tafiya tare da shi a yakokin shi duk wani yaƙi wanda ka sa annabi ya je to abubakar ma ya je shi tare ake tahiya wa kana yahmilu rayata ya kasance yana ɗaukar raya dirafo fi ghazwati fi ghazwati tabuka a yakin tabuka yakin tabuka kuma shine yaki na karshe wanda annabi ya tafi malamai suna cewa mika darafo na yaki ga hannun abubakar a wannan yaki ishara ce na cewa shine yaki na karshe kuma ya khalifa shine abubakar na siddiq walamma hajara rasulu sallallahu alaihi wasallam a yayin da annabi yayi hijira mun yi shi ko na وحج رضي الله عنه بالمسلمين في السنة التاسعة من الهجرة وحج رضي الله عنه يا حجكما شي أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين يا زاقول أنت مسلمي أحجي في السنة التاسعة من الحجرة الشكرة تترى دقي هجرة باعي فتح مكة الشكرة تتقوس شكرة تترى أبو بكر النبي أيكا شاكا يجي زاقول أنت الحزي أكن حج توني شكرة يسو شكرة تقوم تباينتا النبي يفتو أكي هجرة تردش أكي حج تردش إتتي حجة الوداع walamma marida sallallahu alaihi wasallam a yayin da annabi ya yi rashin lafiya amarahu bis salati bil muslimina an umarce shi da yin sallah ga musulmai shi abubakar fa salla bihim sai ya rinka musu sallah wa hiya ita wannan sallah da yake musu isharatun listikhlaf isharatun wata ishara ce listihqaqihi al khilafa na cancanta khalifanci a gare shi الدرس الرابع درس نفلو لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عندما سأل الله صلى الله عليه وسلم يا رسول كان أبو بكر غائبا أبو بكر يا كسن تباينا خارج المدينة ينعتم وزا مدينة فلما بلغه الخبر أي عند الأبار يزومشي أقبل على الناس سيزوي فسكنت متاني فوجدهم في في اضطراب من الحزن سيد ساميوس أتكين آه اضطراب كما رباني من الحزن نداموا على فراق الرسول أكرب وعد النبي صلى الله عليه وسلم da ya zo fasa'id al-mimbara sai hau mimbari wa khataban nasa yamma mutane khutuba khutbatan wata irin khutuba wadda hassahum fiha ala sabari ya zabar da su akan hankuri a cikin wannan khutubakin a ja'a fiha ya zo a cikin wannan khutba abin da ya faru yana cewa man kana ya abudu man kana ya abudu muhammadan duk wanda ya kasance yana bauta wa muhammad fa inna muhammadan qad mata to lalle muhammad ya riga ya rasu wa man kana ya abudu allah duk wanda kuma ya kasance yana bauta ma allah fa inna allah hayyul la yamut lalle shi allah rayayye ne baya mutuwa ثم تلا قوله, قوله تعالى daga nan sai karanta fana alama dokaki وما محمد إلا رسول محمد باوان بني فاتي منزو qad kuma hakika halat min qablihi sun shuɗe tun gabanin shi a rusul manzanni manzanni sun zo sun wuce tun kamin shi ma ya zo a fa'in mata shin yanzu idan ya mutu au qutila ko aka kashe shi in qalabtum sai ku juyo ku dawo ala aqabikum akan digadigen ku ma'ana sai ku dawo akan shirka ku da kafircin ku wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar ya kasance ajladan nasi shine mafi juriya daga cikin mutane li firaqi rasulillahi game da rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwahu mafi karhi a kansu wa ashaddahu mafi tsanani ba'san akan tashin hankali wanda ya fi kowa shiga tashin hankali amma kuma dai duk da haka shi bai ruɗe ba sai tsayayen nasu ya yi juriya ya malumma bayani fahaffa inda izin jaza'un nasi a fahaffa sai ya yi sauƙi inda izin a wannan lokacin bayan ya musu bayani ya musu bayani to a lokacin jaza'un nasi sai damuwar mutane ta yi sauƙi kenan abin da suke ciki na kasashen hankuri to sai ya yi sauƙi suka ɗan hankura a wata hazu a babakarin ƙudwatan fi sabari sai suka rike abubakar ya zama to ƙudwatan shugaba ne abin koyi fi sabar game da hankuri wa sabat da kuma tabbatuwa akan al'amari a darsul khamis darasi na biyar mubaya'atuhu radiyallahu anhu yi mishi mubaya'a رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باي رسول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في قبة تعرف بسقيفة بني ساعدة أنصارا ومتنا مدينة باي رسول من ذا الله سنت الترؤة وتبكى تعرف ودأك في سنة دا سقيفة سقيفة بني ساعدة حتى أكيد بكى تا بني ساعدة sun zamna ilmufawadati game da tattaunawa fi man ya tawallal khilafa game da wanda zai zai jibanci shugabanci zai ɗauki khalifanci faƙarar ra'ayuhum sai ra'ayinsu ya tabbatu ala mubaya'ati za'imihim akan mubaya'a ga shugabansu da ake cema sa'ad bin ubada walamma alima almuhajiruna bi ijtima'ihim a yayin da muhajirawa suka san da taron wa'annan ansarawan asra'u ila saqifati ya suka gauga zuwa wannan bukakin ta saqifati bani sa'ida bani sa'ida ya taqaddamuhum Abu Bakr Abu Bakr shi yake jagoranta yake jagoranta su yana gaba wa Umaru wa Abu wa Abu Ubaida da Umar da kuma Abu Ubaida kenan wanda suke jagoranta wannan tafiya ta al-muhajirun abubakar da umar da kuma abu ubaida faƙali da humul ansar sai ansarawa suka ce musu minna amirun wa minkum amir a tsaya haka daga cikin ma akwai amir kuma daga cikin ku a ce akwai amir kenan a sami shugabanni guda biyu washtadda aljadalu jayayya ta tsananta wal khilafu da kuma sabani a tsakanin ansarawa da kuma dai muhajirai wa khataba abubakarin khutbatan abubakar sai ya wata irin hutuba bayyana fi hadaf al'asma sai ya bayyana hadafi manufa al'asma mafi girma min ja'alil khilafati lil quraish akan sai ya khalifanci ga qurayshawa sun qala sa'annan sai ya ce nahnu al-umara'u mu ne al-umara shugabannin wa antumul wuzara'u ko kuma ku ne wazirai mataimaka wala ya dinu larabu illa da quraish laraba ba za su karbi addini ba sai tare da qurayshawa wa qad raditu lakum haƙiƙa kuma na yarda muku ahada hadainin rajulaini ɗaya daga cikin waɗannan mazajen guda biyu ya'ani umar bin al-khattab umar bin al-khattab wa aba ubaidata yana nufin ya yarda musu akan su zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ko umar ko kuma abu ubaida فنهض عمر سي عمر يتاشي وحسم النزاع سي سي ساري wannan jayayya ke ma'ana ya yanke wannan jayayya wa madda ya dahu li abi bakar sai ya miƙa hannun shiga abi bakar fa baya'ahu yamma abubakar mubaya'a wa tabi'ahu al-hadirun sai wanda suke na hiska bi umar akan yamma abubakar mubaya'a daga nan sai ya zamanto shine shugaba wa da halil masjida sai ya shiga masallaci wa baya'ahu nasu mutane suka mishi mubaya'a suka zaɓe shi a matsayin shugaba wa khataba fihim khutbatan wa khataba fihim khutbatan yayi khutba a cikin su wata irin khutba hassahum fiha ala tamassuki bid-din wanda ya zabarar da su a cikin ta akan riko da addini wa rasama wa rasama siyasata ya zana ya tsara siyasa tsari na shugabanci allati itazama wadda yayi kudirin jagoranta su da shi allati itazama an yasusahum biha wanda ya kudurta akan zai jagorance su zai shugabance su da wannan tsarin ba wani tsari bane illa tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam tunda da ya karbi shugabancin ya ce ayyuhan nas ya ku mutane qad wullitu alaikum hakika an jagorantar da ni akan ku walastu bi khairikum ba dan na fi ku alkhairi ba yana cikin jawabi karshen abin da ke gaya musu yana cewa in yayi daidai a taimaka mishi akan daidai ke idan kuma yayi kuskure a faɗakar da shi a gyara mishi kuskuren shi hamma yana cewa a ti'uni a mini biyayya ma a ta'atullah wa rasulahu matakan nama Allah da mazan shi biyayya fa idza asaitullah wa rasulahu idan na saba ma Allah da manzan shi a fala ta'ata li alaikum babu da'a akan ku ma'ana ba sai kuma ni da'a ba idan na saba ma Allah da manzan shi kenan dukkanin shugaba na musulunci yana irin wannan wasiƙi cikin ya yi daidai a shi inda kuma ya sa'a ma Allah da manzo ka a shi khulafa'ul arba'a waɗannan abinda su ma suke wasiki da shi idan an naɗa su a matsayin shugabanni kenan haka shi ma abubakar da yake shi ya fara shi ne abin da ya musu wasiki da shi to haka dukkan wani shugaba inda ya yi umarni akan da'a ga Allah da manzo wajibi ne a tafi a yi idan kuma ya yi umarni da sabo abin da ke sabo ne na Allah to a lokacin ba za a bi wannan dokar tashi ba a darasu sadis darasi na shidda tasiru jaishi usama tafiya ta mayakan usama usama bin zaid matashi ne dan shekara sha bakwai a lokacin da annabi ya naɗa shi akan jagoranci na wannan rundunar ta mayaka wadda mutane suka yi ta cece akan an naɗa musu matashi a kansu ana cewa akwai mayan sahabbai kuma irin su abubakar su umar amma an shugabantar da shi to usama bin zaid da aka haɗa wannan runduna sai bai samu tafiya ba a lokacin saboda annabi a lokacin kamin tafiyar su annabi ya rasu to bayan rasuwa annabi an naɗa abubakar a matsayin khalifa yanzu kuma sai ci gaba da ayyuka to tafiya ta wannan rundunar ta mayakan usama ana cewa dan shekara sha takwas ne ko sha bakwai almuhim duka akawalikin da suka zo sun zo akan cewa kasa da shekara ashirin ne yake ko kuma dan shekara ashirin kin daidai kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance jihaza qabla wafatihi ya tsara ya shirya kamin rasuwar shi jaishan ya shirya wasu mayaka ila sham zuwa yankin sham don su yaƙi rumawa bi qiyadati usamata bin zaid karkashin komandancin usama bin zaid wa amarahu ya umarce shi an yasira ila haithu maqtali walidihi ya tafi inda aka kashe ma'aifin shi a zaid bin haritha wa qad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa annabi kuma ya rasu qabla safaril jaish tun kamin mayakan su tafi sai balaguro su tafi inda aka tura su fa ashara ba'dun sai saura suka ba da shawara daga cikin sahabbai ala abi suka ba da shawara ga abi bakar bi raddil jaish akan ya fasa tahiya ta wannan mayakan kai ya bar su tahi wa irsalihi liqitalil murtaddin ya aika mayakan su tafi siyaki waɗanda suka yi ridda tunda bayan rasuwa manzo Allah wasu daga cikin mutane sun yi ridda sun ce su yanzu sun bar musulunci to yanzu wanda ya ridda kuma za a yake shi a ka'ida ta musulunci to sai aka ce kai ya tafi kai ya aika wannan mayakan can yankin rum wurin wurin abin ga sham ya aika su kawai su tafi su yaƙi waɗanda suka yi ridda faƙala radiyallahu anhu sai abubakar ya ce wallahi na rantse da Allah لا أحل لواء بازان ورور يوتا درافو با عقده النبي صلى الله عليه وسلم wanda annabi ya kulla shi dukkanin wata tuta wadda annabi ya dora to ni ba zan warware ta ba fatalabu minhu sai ya nema daga gare su sai suka nema fatalabu minhu sai suka nema daga gare shi tunda dai ba zai hana su tahiya ba to a azla usamata sun neme shi akan fatalabu minhu a azla usama sun nemi akan ya hidda usama daga shugabancin wannan rundunakin lisigar sinihi saboda karamtun shekarun shi wa tawliyatil jaysh man huwa asannu minhu ya shugabantar da shugabancin na mayakan akan wanda ya fi usama shekaru ba sai ya yi hushi shi abubakar wa kala sai ya ce la aziluhu ba zan fidda shi ba wa qad wallahu rasulullah hakika kuma manzo Allah ne shugabantar da shi ta kaka zan kuma hidda mutumin da manzo Allah ya shugabantar da shi thumma shayya al-jaysha bi nafsihi sannan abubakar sai ya raka mayakan da kanshi ga kwamandan wanda zai jagoranci yakin sannan kuma ga khalifa na musulmai shi ma ya rako su ya rako usama bin zaid a lokacin tafiya kin usama ya kasance yana bisa abin hawa shi kuma abubakar yana tafiya a ƙasa saboda ladabi usama bin zaid sai ya ce ma abubakar imma abubakar ya hau abin hawa su tafi tare wa imma shi ma ya sabko su tafi a ƙasa abubakar sai ya yi rantsuwa ya ce wallahi ko ya ke cewa wallahi ba zan hau sama ba sannan kuma kai ma dai ba za ka sauko ba ya ce yana so shi ma kafafuwan su yi kura ne akan jihadi fi sabilillah to a nan yana koya mana shugabanci idan aka riga aka shugabantar da wani akanka ka komin kankanta shi matashi ne ko yaro ne matuƙar ya san abin da yake yi dama kuma ba za a shugabantar da mutum ba har sai wanda ya san me yake yi to idan an shugabantar da shi ko ka girme shi lazumi ne ka yi biyayya a gare shi a cikin wannan shugabancin nashi bizire mishi bizire ma wanda ya shugabantar da shi ne fasarar jaish wa ausahu ya mishi wasiti bi wasaya hakima da wasiyoyi na hikima da irin wasiyoyin da annabi yake komandan duka wani komandankin da za a turawa yaƙi annabi yana mishi wasiti kakuyi yana zanen abubuwan da ka a yi su ka a kashe yara ka a kashe mata da tsofaffi da sauran irin abubuwa ka kuka tantana gawawaki da makamantansu to ya mishi irin wani nasihohin fasarar jaishu mayakan suka tafi wa aghara على أحدافه وأغار, إيه وأغار على أحدافه سيكي فرمكي أكان عند النفا وسبا يكام كوينجيماتا وغنم يي غنيمة كنن يكام بايو سننكما يكرب غنيمة ورجع إلى المدينة يداو مدينة ظافرا ينا من نسرة فدخل الرعب في قلوب المرتدين وأن نسرة أسامة بن زيد ta shigar da tsoro arru'ba firgici ta shigar da firgici fi qulubil murtaddin a cikin zuciyoyin waɗanda suka yi riga a darsu sabi darasi na bakwai irtadda ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam darasi na bakwai shine qitalul murtaddin ya kawo waɗanda suka yi ridda dama a musulunci duk wanda ya yi rudda ya rudda ya ce ya bar musulunci to hukuma ta musulunci za ta kama shi ta kashe shi ne shi ne haddi na almurtad wanda ya yi rudda to wa'anga kuma sun yi rudda sannan kuma hukuma tana aikinta irtadda ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'azamul qaba'il yace irtadda sai yi ridda ba'da wafatin nabiyyi bayan rasuwa annabi mu'zamul qaba'il mafi yawa daga cikin kabiloli kabilu na larabawan nan sun yi ridda bayan rasuwa annabi walam yabqa illa ahlu makka ba wanda ya tsaya a musulunci sai yan makka wal madina da kuma yan madina wa ta'if da ta'if wa qalilun da wasu yan kadan ghairahum wa'inda ba waɗannan garuruwan ba wa qasamal murtadduna ila qismain masu ridda sun kasu kashi biyu akwai wanda suka bi da'awa ta wani annabta ta ƙarya akwai kuma wanda suka yi ridda ta fuskakkin yi wani wajibi daga cikin wajibai za mu zo kan shi yace na farko shine tarikin liddin waɗanda suka bar addini wa hum sune atba'u musailama musailama al-kazzab mabiyin musailama al-kazzab kasai kuma makaricin nan wanda yayi da'awa ta annabta mutumin abin ga kabila ta bani hanifa to wannan mutum da shi da mabiyan shi duka sun yi ridda bil yamama a cikin garin yamama su ma abubakar ya yaƙe su duk da sun tara karfi mai yawa amma karshe musulmai sun yi galaba a kansu watulai hatal asadi da kuma dai mabiyan wani da ake tema tulai hatal asadi tulai hatal asadi wani kasar gumin boka ne wanda ya yi da'awa annabta shi ma tun a zamanin annabi ya yi da'awa annabta a shi wannan tulai hatal asadi kin a cikin banu asad وأتباع الأسود العنسي وأتباع الأسود العنسي في اليمن دكم مبين أسود العنسي أينك يمن شي أسود العنسي آه شي ما دام متن وندا ياي دعوة تأنبتا أينك يمن تو دك ولنا متانا أن يكيسو أما شي طليحة كرشيا مسلمتا يا مسلمتا كما يا شغوتك ما يا كم مسلمي ya yi yaƙi ya taimaka ma addini wa mu'attilin lizzaka wa mu'attili lizzakati to sai wa'anda suka yi ridda ta hanyar kin ba da zakka wa hum su ne atba'u malik su ne mabiyan malik bin nuwaira maliki bin nuwaira yana cikin banu tamim ana ta iya banu yarbu ne banu yarbu kuma suna cikin banu tamim to shi sha'iri ne kuma gwarzo ne daga cikinsu sai suka bi shi akan wannan tafarki na kin ba da zakka to babban kuskuren da suka yi su waɗannan mutanen shine kin yarda da zakka suka ce annabi ake ba kuma yanzu annabi bayanan saboda haka su ba su ba da zakka akwai bambanci tsakanin wanda zai kin bada ta saboda kasala saboda shi a rawa gare shi laifin shi daban ne za a kama shi ne da karfi za a kama dukiyar da karfi a hidda zakka a cikin ta har ma a mishi tara ko a kwace rabin dukiyar kamar yadda Umar yayi da kuma wanda zai cewa shi zakka ga karya ce shi ba zai bada ta ba kirikiri ya ce shi baya badawa kawai bai yarda ba da wajibcin ta to kaga wannan shi ridda ce kai tsaye kafirci ne kenan shi ɗayan fasikanci ya yi shi kuma gudan kafirci ya yi to an shirya fajahaza abubakar abubakar sai kimsa ahada ashira liwa'an ya shirya tuta goma sha ɗaya ma'ana komandan komandan goma sha ɗaya liƙitalin murtaddin don yaƙa wanda suka yarda wa kataba lahum kitaban ya rubuta musu wata letter yansahuhum bin ruju'i ila islam yana waɗannan mutanen akan nasiha akan su dawo zuwa musulunci wa yuhadhiruhum aqibat wa yuhadhiruhum aqibat irtidadihim yana kiyaye da su akan karshen aqiba ta riddarsu sakamakon ba zai kyau ba walamma asarru a yayin da suka zarce akan wannan ridda suka su dawo dahamathum al-juyush al-islamiyya mayaka na musulunci sai suka kai musu farmaki farmaki na bazata وانتهى القتال بانتصار المسلمين yakin sai ya kare da nasara akan ma'ana ya kare da nasara ga musulmai musulmai suka yi nasara akan kafirai ma'a qillatihim duk da kadai duk da karamcin su ta fuska adadi duk da ba su da yawa amma dai musulmai sun yi galaba wa aslama tulaiha wa aslama tulaihat al-asdi tulaihat al-asdi tulaihat al-asdi ya musulunta وانضم إلى جيوش المسلمين يقوم هلدا ما كان مسلمين يشجع أتكنسو شي طليحة كما عندما كفلا عباية طليحة الأسدي boka ne wanda ya musu boka ne wanda ya yi da'awa annabta wasu kuma daga cikin banu isra'ila suka bi shi bayan rasuwa annabi abin nashi al'amarin shi ya gawarta ya yi karfi to a lokacin sai abubakar ya yake shi sai kuma ya dawo ya musulunta a nan za mu tsaya